أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك إذا مكتاد سود قبتشنس أعثرنا عليهم مكتشنكاد متاننس قريس ليعلموا دم متاننس سن أن وعد الله حق القول الله نتاشن قيامة قسكياني بطريقي تهنيت أن القادر على إنامتهم mai ikon sa su bacci almuddata ɗawilata wannan mudda mai tsawo wa ibqa'ihim mai ikon wanzar da su ala halihim akan halinsu bila gada'in wala asha'in ba abinci sahi da rana da daddare to mai iya haka ƙadirun ala ihya'il mauta mai cikakken ikon raya matacci ne wa'annan sa'ata kuma don wasan cewa tashin kiyama larai ba fi ha ba kokonto cikinta idan ta naza'una ka tuna sanda ko ka ambata sanda muminai da kafirai ka jayayya ba da salasa mi'ati sanatin bayan shekara ɗari uku bai nahum kafirai da muminai suna jayayya tsakaninsu suna jayayya amrahum al'amarinsu ma'ana falamma raja'u da suka dawo wa wajaduhum amwatan suka same su matacci ikhtalafu sai suka yi sabani kaifa yabduna kaka za su yi da su ya za su gina masu kabari za su gina masu ko akwati ko ko ya za a yi kaga da za a yi akwatin zinari suka ce a bar su a rufe su cikin ƙasa to ya za a yi da su faƙalo kafirai suka ce ubnu alaihim ku gina bunyanan gini alaihim ai haulahum gehensu Allah ya ce da ya rabbuhum ubangijinsu a alamun bihim shine mafi sani da halinsu ƙalar na galabu ala amrihim waɗanda suka rinjaya kan lamarinsu su ne muminai suka ce lanattakhidanna alaihim masjidan yusalla fihi za mu riki masallaci gefensu wanda za a dunga sallah cikin shi wa fu'ila zalika ala babil kafi aka koyi wannan ginin a kofar kogo aka yi masallaci sai ya kuluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa ya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa ya kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum والربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستبت فيهم منهم أحدا سيقولون masu jayayya cikin adadin yawan samarin nan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu zaka ji sashe suna ce masashe hum su thalasatun su uku ne rabi'uhum kalbuhum karensu shi ne na hudunsu haka dai a lura kare ya samu mulki da sarauta ana ta hudun shi a cikin alkur'ani saboda ya abuci salihan bayan Allah waya ƙuluna ba sashe suna cewa a'a hamsatun su biyan ne sadisuhum kalbuhum na shiddansu shine karansu walƙaulani li nasara najaran zancen nan biyu na nasaran najaran ne suna faɗin magana rajaman bilgaiba duk jihar duhu ce suka yi shine zannan bilgaibati duk jihar duhu ce zato ne kawai zannun layu awulu ala shay'in zaton da bai dogara ga komi waya ƙulu na mummune ku suna cewa saba'atun su bakwai ne wa kaga sai nan ya kawo wau wa saminu na takwas ɗinsu kalbohum karansu ne ba ya ƙulu na inda musaba'a wa saminu kalbohum ƙulce masu rabbiya ubangiji na da alam shine mafi sani bi iddatihim da lissahin ko su nawa ne ma ya alamuhum ba wanda ya san su illa qalilun sai mutane yan kaɗan wato alhaku anna adadahum abinda an magana gaskiya adadin samarin nan dai la ya'lamu ba wanda ya san shi illa Allah sai Allah aw qalilun min ulama'i hadhihi ummati ko ko kadan daga malaman wannan al'umma qala ibn abbas ibn abbas yace ana min dhalikal qalil to ni alhamdulillah ina cikin malaman nan na al'umma 'yan kaɗan wanda yake Allah ya sanar da mu adadinsu. Gisatuhum kisarsu ta zama ta kunshi ƙalu so biyu ce in mun koma baya. Ƙalu ƙalu sannan aka ce ƙala, can da ya ce wa kazalika ba asnahum da ya ta sa'alu yana ƙala ƙa'ilun minhum kaga ƙala. Kam labistum kalu kaga ɗaya labisna yau mana ba da yaumin kalu rabbukum kaga na biyu ga uku ga uku shidda ga ɗaya can bakwai da haka nan su bakwai ne in ji wa in ji ƙwar'ani in ji abdullahi abbas ya ce kalu kalu marate ni kisa ta kanshi kalu kalu so biyu aƙallul jama'ati salasa mafi ƙarancin jam'i ko uku to sai mu ce kalu guda uku wa ƙala shi ko ƙala ai mufradi ne marratan so guda an ka haɗe shi wa haza wannan yana ne mufradun mufradi uku ga ɗaya hudu fa haza ya dullu ala annam saba wannan kaga yan ka ɗauki uku ta farko ga hudu bakwai kenan wannan ya gwada yawan su su bakwai ne haza qawlu ibn abbasin allazi huwa tarjumanul qur'an wannan shine magana abdullahi ibn abbas wanda yake shine mai fassara na alkur'ani wa yufhamu kuma ana iya fahimtar wannan bayani na abdullahi bin abbas bi nassil qur'ani da nassi alkur'ani wa ahsanu tafsir alkur'an mafi kyawun tafsirin duk da za a yi ma qur'ani tafsirul qur'ani bil qur'an a fassara qur'ani da qur'ani wata aya ta kawo abu dunkule sai a jawo wata ta walwale wata aya ta kawo shi kaɗan wata kuma ta yi bayani sai a kawo mai dogon bayani ta walwalanta wata na cika wata wata na fassara wata da dai saurayi da ayar ƙur'ani ke fassara ƙur'ani da ƙur'ani innahum sab'atun su bakwai ne ko ko ƙur'ani ya fassara wa yafhamu annahum ana fahimta su sab'atun bakwai ne wasa minuhum na takwadinsu kalbuhum karansu alƙuranu ya ƙulu kaga ‘yan ka duba gurin jeranta magana ƙur'ani na cewa thalasatun rabi'uhum kalbuhum bai cewa rabi'uhum kalbuhum ba su uku ne na hudunsu karansu kuma sai ce hamsatun sadisum kalbuhum su shidda su biyan na shidda kare to sai duwa ga magana ba gaskiya ba ce ƙur'ani ba zai bata ku zace rajaman bilgaibu duk jihar duhu ne tun da ya ce jihar duhu ne to kaga kenan ba uku ba ne ba biyar ba ne radda ala hadainil qaulain ko kuma raddun ala hadainil qaulain wannan cewa rajaman bilgaibi raddi ne ga wannan maganar salasatun da hamsatun wal qur'anu la yaskutu ala batilin shi ko qur'ani bai shiru ga maganar da ta banza in magana ta ƙarya ce to ƙur'ani ba zai shiru ba ya batta haka nan lamma kana hadhani alqawlani batilaini abdalahuma da maganan nan biyu salasatu wa khamsatu suka zamo maganganun banza batacci to sai qur'ani ya tsaya ya bata su cewa rajaman bil gaibi ba fa gaskiya bane jihar duhu ne wa qala ya ci gaba shi qur'ani yana cewa wa yaquluna sab'atun wa saminuhum qalbuhum kuma suna cewa su bakwai ne na takwadin su shine karensu walam yarudda hadha alqawl bai raddin wannan magana ba kenan ya tabbatar da ita wal qur'anu haqqun kulluhu la yaskutu ala batil shi ko qur'ani dukkan shi gaskiya ne bayyin shiru in aka kawo maganar da ba ta gaskiya ba as-sakitu anil haqqi kal mutakallim bil batil mai yin shiru ya hudin gaskiya haka yi kamar wanda ya magana ƙarya hadisi na cewa shaidan iri biyu ne cikin mutane akwai shaidani almutakallim shaidani ne mai magana akwai shaidan wanda yake akharas bebe ne baya magana shaidani mai magana wanda zai magana a yi ɓanna shaidan ne mai magana shaidani ko akharas wanda da zai magana da ba za a yi ɓanna ba to sai ya shiru don a yi ɓanna kaga shirun shi ai kamar ya ce a yi ne yawwa as-sakitu anil haqqi kal mutakallim bil batil mai yin shiru ya ki bayanin gaskiya haka yake kamar mai magana ƙarya shi da kai ne kuma kaga ma ai tabbatar da ƙaryar ce shi yasa ya shiru ne fa haza huwa al sahih wannan shi ne zance ingatacce hum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum su bakwai ne na takwaɗin su shine kare qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace fil kalbi khisalun kare na da wasu ɗabi'u masu kyau yambagi lil insani muslim an takuna fihi ya kamata ga mutum musulmi ya zama yayi koyi da kare ɗabi'un nan masu kyau su zamo cikin shi kaga mukami ya ƙaru ana cewa mu koyi da shi saboda ya bi waliyan Allah ya ce ɗabi'a ta ɗaya alkalbu jami'un da'iman shi kare da'iman cikin jin yunwa yake suna ka cewa ka sa ka ranka cikin yunwa sai ya tabiye ya gare ka da ya ƙoshi barin ka zai to da waya ma kare ya ƙoshi duk inda ya ga abinci cikin yunwa yake zai ci to zama cikin yunwa wa hadha da'abu salihin wannan ɗabi'a ce ta salihan bayan Allah ka san sarki misra ya koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kyauta da mariya alkibdiya da abun hawa dabba da da da likitoci guda biyu ya karbi dukkan hadiyya wadda aka kawo mai ya ce to amma likitocinka ba mu bukata a koma da su saboda mu mutane ne da ba mu cin abinci sai mun ji yunwa kuma da mun baccin yunwa sai mu ba abinci ba sai mun twake cikinmu ba na ka ba mu bukatar likita don ba mu rashin lafiya kaga wata hikima kenan inda za ka kiyaye abinci ba za ka zama da'iman cikinka sai ya bankare ba to da wuya kai rashin lafiya kuma akwai taka tsantsan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo maka likitoci likitoci ba ƙananan mutane ba ne sannan likitoci ba su da hijabi cikin mutane likita ɗaya ya kai ka kai mishi matarka zai diba ta ci to ya ta waje mijin ta wani matarka ce zai diba ta ya ce hita waje kuma dole ka hita ba da za ka yi ba ka ci an ƙi hita gaggace ka haƙe ta sai maka abokan to yanzu wanda ya kai irin wannan ka zo ya ce za a wasu cikin mahaihinka sai ka biya shi kuɗi kuma ka yadda to kana ɗaukar wanda baka san yadda yake ba abin ka ka mutane daga wata ƙasa ka zo ka shigar da su cikin ka har cikin ɗakin ka cikin al'aurarka a zama rashin sanin ciwon kai da haka maza Allah ya ce mu mutane ne ba mu cin abinci sai mun ji yunwa kuma da mun bacci yawa za mu baccin abinci ya mai da likitocin nan zuwa gare su kuma kaga raddan saliman bai ci mutunci ba bai ci mutunci ba ya ce ga yana to da haka duk bawan Allah salihi wali to bai zama ya shaƙe ciki ne koyaushe maza Allah ya ce sallallahu ka kasa cikin ka uku in dole sai ka ji ya cika kashi ɗaya ka sa abinci kashi ɗaya ka sa ruwa kashi ɗaya ka bashi don ka donga numfashi kyakkyawan numfashi sannan da ciki ya cika to sai marhin kwakwalwa sai ya ruhe ba ka tunane mai kyau ba ka iya ibada sai tunane na banza saboda sha'awa za ce maka yawa don ka girmama sashenka na dabbantaka bisa ga sashenka na zama mala'ika to ya kamata musulmi ya yi koyi da kare kakkaci abinci sai ka ji yunwa kuma ba sai ka ƙoshi ba ka yi tantanta wani ka ce mama na yi dindindim dindindim din nan harka ce ta yaro da ya gama kwana zai to kai ko kwana na yi gare ka in ka ce kabari to ka yi mi da ka mutu ka kama bacci har ai busar tashin kaho to in in duniya ba kai bacci ba to sai kai bacci lahiyayye a kabari in ko kayi bacci duniya to kabari wannan bacci za ka yi shi babu daɗi da haka kakkai bacci duniya kai bari lahira ko kuma tun ma kabari in ka mutu kai tabbacin ka lami lahiya sai an tashi busa kaho a ta da kai sai ɗabi'a ta biyu kyakkyawa ga kare wadda ya kamata mai koyi da shi wal kalbu la yanamu layla illa qalilan kare baya bacci da daddare sai dan kadan yawo ya kai ya kai goro ya kai mari shi abba ya bacci sai asuba ta alfijir ya bullo to dan sayin nan to in ya kwanta ko bugu ne kai kare bai haushi sai dai in ka matsa mai ya dunkule in ka matsa sai ya tashi ya dan sheka da gudu ya samu ya kwanta dan bai iya komi bayan sallar asuba to kai ba ce ka kwanta ba bayan sallar asuba dan lokacin Allah ka raba arziki da haka na amma dai rashin bacci sai dan kaɗan to ɗabi'a ce mai kyau ka riƙa yin shi wa haza da abul muhibbin rashin baccin dare sai dan kaɗan to shine al'ada ta masoya to kai da an masoyan Allah masoyin annabin Allah sallallahu alaihi ga ka cikin dare babu wanda zai zo ya takura ka ba wanda zai dame ka me zai sa kai kwana ka tashi kai ta ganawa da masoyinka Allah da masoyinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'a ta uku wal kalbu idza mata la yatruku mirasan kare in ya mutu to bai barin ko kobo wanda za a gada tunda ba an ce in dan kare ayi gobara bai da komai sai bindi sai ya tsira abu ne gaba ya ta gudu to haka in ya mutu bai barin ko kwabo to kai kana bawan Allah ka samu abu madadin ka ci ka ciye saboda Allah kai tattalin lahirarka shine yace wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat ko wace rai ta rika duba me ta aika gobe kiyama me ta aika gobe kiyama me ta aika gobe kiyama dan ta iske shi amma ka shigo duniya tana cinjim da arziki ka zo Allah ya ce ya baka damar ka ɗiba na wajen halal sannan ka yi da shi unhani na halal sannan yi ƙoƙari ka tura arzikinka lahira Allah ya ban maka dama hadisi ya ce baka da komai ga dukiyarka sai abin da ka ci ka kasa yi ko ka ɗunka kasa ya tsuha kai ya ko ma an faka tafi sabilillah abin da ka ce saboda Allah to kai ta ciyawa dukiya Allah ce amma ya ce in ka ce don Allah ya ban ma guzurinka na gobe kiyama to sai kai sakaci kai ta tarawa dama duniya ka iske arziki ko duniya za ka ta ka bashi ba za a yi dukiya cikin akwatin a kai mutum cikin kabari ne ba nan ka samu duniya nan za ka batta wani hadisi ya ce yana mamakin dan adam ya yi tattalin dukiyar magada bisa ga dukiyar kan shi sabai suka ce ya rasulullahi muna bi dan bayani dukiyar magada da dukiyar mutum a take ya ce dukiyar magada shine abin da za ka mutu ka bari ko lekowa ba kai ka ce kakwai kaza ku yi kaza ka mutu an gama da kai abin da mahiban haushi la'alla dukiyar nan ɗiyanka su ɗauke ta ta zamo sanadiyar lalacewarsu kuma wanda ba ka magana da shi ya zamo ya zo ya aure matarka gidanka ya koma gidan shi kuma sannan in ka bar dukiya waɗannan kayan fanaca da sauransu ba a bukata saboda katta zo da angonta da kaya tsohi da haka za a ɗiba ƙila ma a bayan a ɗibi dukiyarka a soma maƙiyinka kayan ɗaki fanaca a komi sabo amaryarka ta zo ya aure kuma cikin gidanka cikin ɗakinka da dukiyarka ka gama irin wannan za ka iska cewa hajiya ita ka ce wani kullum kaji da naman naman rago don ta burge angonta kuma za ka iska cewa shi ko har da ya an ɗaya da dukiya dukiyar nan ya biyo ba taimakon ɗiyanka ya zo yi ba da ma baka bar duke ba da ɗiyanka sun samu wanda kirki ya aure uwarsu ya zo ya mace tarbiyya mai kyau amma wannan azzalumi ya lallabo ya aure uwarsu matarka kuma ya ɗauki dukiyarka ya la'anta maka ɗiya mai amfanin barin gado don haka nan ka yi ƙoƙari ka sai girman lahira da dukiyarka ka zamo ya da kare ka mutuwa babu gado in ka mutu kai ma kakka bar gado wa hadha da'abu zahidi wannan shine al'adar masu gudun duniya shehu balarabe radiyallahu anhu da ya rasu ana cewa ai bai ba ko kwabo ba bai ba ko kwabo ba ran nan cikin kabar sai an ka ga naira guda da ko ya aje ta saboda wani in ba ka nan an ka samu arziki shehi zai aje maka naka in ka da sai ya ce Allah da ya sauke ka ta hefe da bida ta zo bida ka gida sai ya bude kafa ya ce ga wannan naka ne to sai aka iske naira guda cikin littafi sai baba nasiru na dan karami ce to an ci alhaji bai bako kwabo ba ga naira goma an gani cikin to ga sallallahu alaihi wasallam da ka zuwa ya ba da raƙumi ɗari raƙumi ɗari biyu raƙumi ɗari uku ya ba da tumaki ba su lissahuwa amma ko da ya rasu riga ta ta sulke ba ya kata annan ba riga sulke tana wurin ba yahude jingina an karbi sha'iri an ci abinci kuma ka san masu Allah ba dan ciki ne ba dan dai al'umma su aka ɗauki riga ta ta sulke an ka bayar jingina ga ba yahude an ka aso tiyoyin sha'iri an ka ci abinci har ya rasu ba a samu damar da za a biya ba a karɓo rigar nan to don haka duk masu gudun duniya to ba damu da su ba gado ba na hudu walkalbu la yahtaru makanan yahtasu bihi shi kare bai zaɓar wurin da zai zamo nashi ne shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya sauka wata ƙasa ana cewa misir ce sai immigration suka dame shi daga wace ƙasa ka hito tare da wa kake sana'ar mi kakai ina za ka sauka gayyatar ka an kai ko zuwa za kai kwana nawa za kai ya gan ba su jawabi ya ce zan sauka wuri kaza ka same ni ina neman ka a masauki amma bari in tambaye ka ya ce to ya ce me yasa kare zai haihwada bakwai fiye da haka nan amma ba ka ganin su da yawa sai an jima sai ka zo immigration ya samu shehu ya ce bai dai samu amsan nan ba sai ya ce to ka san kare a gidan da yake bai da ɗaki ya ce i ya ce amma da ya gaba ko wan wan wan me kawo ka gidanmu me ka zo gidanmu ba ka shiga gidanmu ba kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ce ba ya son bako kuma ba ya da ko keso ko kwali ba a keɓe mai da shi to da haka ashe wai tawadu'i ne gare shi da kuma tawakkuli ga Allah cewa bai zaɓar wuri da zai keɓanta da shi wace wa haza dabul mutawakkilin wannan shine ɗabi'an masu dogara ga Allah wato ma'ana duk inda Allah ya shirya maka wurin zama to kai ka yadda da shi kai tawakkuli ga Allah dama son gwaninta shi ka kawo kasawa son ganinta shi ka kawo kasawa cewa sai ka riƙi wuri iri kaza irin na wani kaza shi yasa halal yaki haram yaki danka kuma cewa sai ka zaɓi wuri shi zai ja maka wulakanci ko wurin zama ka zo in kana dibe-dibe lalle sai an baka wuri kaza in ba a baka ba ka kunyata ka wulakanta amma ka samu wuri kazan na kamar yadda yake shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda duk ya iske wuri kawai sai ya zauna kuma ko rana ne ita inuwa ta san wasu zauna rana za ta dawo ta yi mishi inuwa sallallahu alaihi wasallam to in ka zo ka samu wuri inda ka ga hili zauna in kana da cancanta zuwa gaba da an ganka za a ce akara makan lahu bismillah matso nan ya yi a ce matsa can matso ya yi matsa da haka nan ka samu wuri inda ka samu ka zanna ka zama ka makare ba ka zaɓa wuri sai wuri kaza na gaba wal kalbu shi kare iza da rabahu sahibuhu in mai shi ya buge shi ya bashi kashi wa azahu ya cutatar da shi wajafahu ya wautar da shi bai ko gudu ya bashi duk wanda kan bugi kare in dai naka ne to bai sheka da gudu sai in ya ga abun naka ya wuce hankali sai ya dan wan wan kadan sai ya sheka in ya dan sheka sai ya tsuguna sai ya waiwayo ya gani kaya hankali ka aje sanda ko kana nan mahaukaci ya tahiya tai to in ya ga ka aje sanda sai ya lallabo ya zo kusa sai ya lallabo ƙarshe sai ya dawo kusa gare ka ya tsugunna maganar ɗazun ta wuce saboda ba a hushi da mai abu amma mu waninmu in Allah ya jarrabe da wani wata musiba ko talauci ya ba Allah kenan kaga kenan kare ya hishi lokacin muna bayaro malam sani muhtaru tashin ko an ce ma ya rasu sai aka dakatar da shi aka sa ya maimaita shekara da wanda ka zuwa jam'in sallah ko yoshi da wazifa da zikirin juma'a wallahi sai ba zuwa jam'in sallah ya kama shanta ba wai ibada ba ta yin hadi ba to a batta gaba ɗaya mana to kaga wannan kaga saboda Allah ya hana mai cin jarrabawa to shi ko ya bar sallah ya batta gabaki ɗaya to da haka ba a hushi da ubangiji kakkare ya hika kare duk wanda ka buge shi duk wanda ka cutai duk wanda kai idan ka kira abunka tabi'ahu zai bi mai shi da ka kira shi zai zo kuma ma jere ya kai ka kira shi don ya dan taba gudu sai ya tsaya tsuguna sai shi waiwayo in ya ga ka aje sanda sai ya juyo ya lallako ya zo kuma jidan hankali irin nashi bai zuwa ya zo da gudu a'a sai ya zo a hankali a hankali sai ya zo kusa gare ka sai ya tsuguna yana yan dubaru yan dubaru in ya ga ka koma ɗauko sanda ya sheka da gudu in ka aje shi dawo to haka duk abin da Allah ya yi ma to kakkai hushi da ubangijinka subhanahu wataala yace rashin hushi da ubangiji rashin hushi da malaminka da shehinka wa haza da'abul muridin as-sadiqin wannan shine al'adan muridai masu gaskiya na aka wa'ar da shaykhaka walau abkaka duk yadda malaminka ya bata maka rai duk yadda Allah ya abin da baka ji daɗi ba to ka dawo ka zauna kakka yadda ka sake ubangiji kakka yadda ka yi hushi da malaminka na gaba walƙalbe za ka ruba min mahallin ta'am jalasa ba'idan kare in ya zo inda abinci yake to bai zuwa ya tsare abincin nan ko ya sa baki zai koma nesa ya zauna bai taɓa zama kusa ga abinci shi yasa aka ce kare gidanku ana buki ya ce in gani a ƙasa in gaskiya ne shi duk in ba a yabba to ya san kuna son abinku kuma ya san in ya sa baki ba kuci to ba zai samu ku baki ba bai ma matsowa balle ku ce ya sami yau ko ku ku ce ya tsarge ku sai ya koma can gehe kamar bai son abincin in kun gama duka gaba ɗaya kun ka yas sai ya zo ya ci na ƙasa in ya ƙoshi ya tafi a tai shi yasa aka ce ana buki garin ku ya ce in gani a ƙasa muddin bai gani ƙasa ba to buki bai yan hwani gare shi ba to kai ma ana so ka zama mai ƙana'a kada ka zama da zuwa wurin ci nan za a rena ka an ce mutane iri biyu ne wasu suna rayuwa don ɗaya ci wasu ko suna ci don su rayu kaga ba ɗaya ba ne ba'adun nasi ya ishu na liyakulu iyaka unhanin rayuwa ga kawai dai a ci halam halam halam halam wani ya raki shugaban wata ƙasa ko ta mu ce tunda shugaban suna da yawa suka ce wurin abokin shi shugaban ƙasan nan da zuwa ya kawo giya sai ya ɗoka ya sha sai ce inna lillahi wa inna ilaihi shi wannan ba ko musulmi ba ne ya ce wani irin shugaba ne wannan mu zo gidan mutum ba gaban ka ya abinci ba ya baka giya ka sha in ya sama goba ai kashe ka zai sai a ce dinin kashe ka ci abin koma zuwa wani wuri da wani sai tare da security ka gani shugaban ƙasa wanda kuma babban ƙasa ce to da haka nan kakka zamo halamniya kawai bawan ciki wasu ko ya kulu na liya ishu suna cin abinci don su rayu to wanda yake zai ci abinci don ya rayu to zai yi tsanda ba zai nemi haram ba ba zai ci abin da zai zuban mai da mutunci ba saboda mutuncinka ya kamata ya hira ranka ya kamata mutuncinka ya hira rayuwarka in za ka zubar da mutunci gwan maka mutu saboda da kuɗi da ilimi da mukami ana neman su da a gina mutunci to in ka zubar da mutunci ka samu kuɗi me za ka sayi da su mutunci za ka sayi da kuɗi to sai ka zubar da mutuncin dan ka samu to ga kuɗin amma baka da mutunci ga kowa ana neman mulki dan a gina mutunci ka zubar da mutunci ka samu mulki ina ruwan wani da kai wanda zai zo wurinka ko malami kake in baka da mutunci sai a sharare shi ko a sharare ba mutum bane sanda aka bukatan mutum sai ka zo lalaba te ka iske ba mutum bane don haka nan ɗa ba zai zubar da mutunci don abinci ba ko ma menene fa'arun sun ma'arun sun ma'arun shikawul mara min ajali ɗa'ami sai mutum ya kwatanta cewa ka riƙe yunwa ko kwana nawa sai ran da ka samu abincin da ba zubar da mutunci ciki ba zubar da addinin ka a ciki sannan ka ci yunwa ta kashe ka ya yi a ce ka ci abincin wulakanci ko ka ci abincin da addinin ka ya zube maka to kare yana da ƙana'a bai ko matsuwa kusa ga abincin balle a ce wa ya sa baki ko a mishi a yana zama ne nesa wa hadha da'abul masaki wannan shine al'ada da ɗabi'an miskinai miskinai su ne bayi na Allah waɗanda yake banda Allah ba su da komi ko ga tarin dukiyar ba ta dame su ba Allah kawai ya dame su ɗabi'a ce ta gaban mai kyau wal kalbu iza duriba wa udhiya suma ulqid ilayhi kisra qabilaha kare ko an bugai ko an cutai in ya gama aka jewa mai yan masa sai ya ansa ɗazuma kun cutai kun bugai kun yi komi to kuna nuhin yanzu an shirya yayi hankuri sai a bashi yan masa ko kashi bai cewa ai ku kun ka buge ni ban son komi naku a'a kun ce yayi hankuri to yayi hankuri haka kai ma ake so cikin rayuwarka ko an munana maka to kakka damu in an zo an nemi sulhi ka yadda ai sulhi da kai shi kenan kuma wannan abu an wuce wurin amma in ka zama mai tsananin riko an maka laihi an yi kawa Allah kai haƙuri don girman Allah don kaza don kaza duk ka ce ba kai to kare ya hika don kare bai da riko in dai kayan mai aha gama kuma in kayan mai alheri sai ya zo ya karba har in ya ji daɗi sai don kaɗa bindi ne shi yasa aka cewa karen da bai da bindi ba a gane murna ta saboda in yi murna bindin zai kaɗa to in ka ga ya kaɗa bindi to ya gode kenan ya mance da ka bugai ka cuce ka kore shi bai damuwa da wannan to kai ma ka zamo mai yafewa mada ɗaukar gaba ta zanna cikin zuciya to balle kai da ka san Allah zai saka maka Allah ya haramta maka ne zalunci sannan ya haramta mana zalunci kuma ya ce bai son azzalumi sannan ya ce zai saka maka in an zalunce ka to me an fama da bakin ciki da zo an zalunce ka ko ba ka iya yahiwa ban ma Allah balle kuma ka yahi yahi ma ka ce Allah ya isa i Allah ya isa in aka cuce ka ce Allah ya isa to an wai mugun abu dan Allah ya isa na Allah zai mata rai da hikaye kai ta tais al'arshi ta wadi sai Allah ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba da hinin na rance da girma na da buwayata sai na gwada na isa na taimake ka komi ta daɗe to kai da adda irin wannan gata ka ta fama da bakin ciki hawan jini ya kama ka ila ma baka da kuɗin sayan magani musiba bisa musiba a kakkare ya hika da an ma cuta kaɗan yi hushin ka ya an dawo wani ya haƙuri ka ce Allah ya sauwaƙe shi kenan kama ya yi saboda Allah to rashin riƙo da yahewa da karɓa alkhairi ga wanda ya munana maka wa hadha da'abul khashi'in wannan shine al'ada ɗabi'an masu jin tsoron Allah na gaske a zukatansu na gaba wal kalbu idza jalasa li mahallin wa dafa'tu an dhalika al mahalli jalasa fi mahallin akhar kare in yazo ya tsuguna ga wuri ko yazo ya tsaya ga wuri in ka kore shi zuwa wani wuri sai ya bar wannan wurin sai ya zanna wani wuri ba shikenan ba to amma wani in ya zo ko da wani babba ya zo da Allah wane da Allah ba kujera ba wani kujeran nan shi kenan wai shi an wulakanta shi an gwada bai da girma dan ɗaya wani ya shigo an ta da shi ga wuri to kare bai damuwa da wannan wani ya zo kai na gida ne an ɗauki cewa kana da fahimta cewa kai ma mai tariyar baki ne mai girmama su ko ba a ce tashi ba ya kamata ka tashi ka ce bako zo ya zauna to amma ka ki tashi an lurar da kai da Allah wani daga mu wani wuri to in ya tashi gaba yayi bai fa zama wurin to kaga kenan kare ya yi mai wannan hali a a shi kare in an ka kore shi ga wuri an ka tura shi wani wuri sai ya zama ne kuma daɗi ne bai dawowa inda ka kore shi tun da ba ka son gani ne wurin to bai ko dawowa wurin yana can yana zanne yana kyafce-kyafce ne ya ɗauki hukunci kenan wa zalika da'abur radin to wannan shine ɗabi'a da al'adar masu yadda da hukuncin Allah kana nan kamar misali waɗanda aka yi ma transfer kana wagga ma'aikata har dai alƙalai wani an bai transfer bai gama kwasa kane ba kuma sai ga wata transfer wani ma bai gama ba kuma akwai mai transfer to kakka damu kawai ɗauki kayan ka tahiyarka kuma su shugabannin alƙalai ba abin da an maganin su irin ka gwada duk inda an ka kai ka kai aiki kake yi to wannan sai a rasa za a musguna maka garin da kare da abuja lokacin bala sokoto yana farkon ma'aikaci in aka ce ga bukata wadda ya san ba ta sai ce turan kai daɗe turan kai daɗe sai ya je sai ya gama karatun kes duka duka da bincike sai ya tashi ya ce iske yalla bai shi ran kai daɗe bukatar nan da kace kaji kaje da magana ta kila ba su gaya ba gaskiya ba kaji kaji kaji kaji kaji da aka bukatar da ka ne ba to ni dai wallahi ba ni iya maka ita amma ina ba da shawara ran kai daɗe ko a tada ni a yaman transfer sai a kawo wani wanda ya hini kwarewa sai ya wannan aiki to kaga iyaka a ce a mai transfer kai shi kauye to shi ya bada shawara ce a'a to ai ni ba son zuciya ta bane ai ba man bayani ba ai ka je kai abin da a daidai tunda bai cewa shi ya ce kai ba daidai ba kuma in ta tashi kace shi zai ce to kai mahaukaci ne dan na ce kai banna sai kai banna to da haka ka zamo mai yadda da hukuncin Allah tashi nan kuma nan ka ce to shikenan haka kuma in da kana da matsayi iri kaza ko da wadata ce sai wadata yanzu Allah an shi abutai to yadda da hukuncin Allah dan rashin yadda da na hukunci yasa ka donga kariyar da kayayyakinka da da bumbun na ƙarya haka yi da watsar da ɗan abin da hake da shi wai kai ka a ce yanzu ka talauci a yadda da yanzu ba ka samu kamar da sai ka rage hidima gidanka ka na dubu goma ya koma ko dubu takwas ko dubu biyar kuka ce to hajiya gaskiya ho kiɗa ya canza dole rawa ta canza kin ga yanzu dubu biyu nika iya baya wace hone don Allah a san wanda za a yi sai kai mata kirari ku mata dubara ba ta buwaya ku har da yake da yake kaza kaza sai ta ji daɗi ita ko saboda kada ka gane ta kasa dubu biyu ɗin nan suna isassu to don haka dan ka ya zama yadda da hukuncin Allah amma wanda ya samu sauyin arziki ya ƙi yadda da hukuncin Allah to ya kashe kanshi sannan wata ɗabi'a ta kare mai kyau wal kalbi idza kharaja min baladin in taqala minhu la ya'udu ilayhi abadan ha to tunda ya habbar gari kare in ya gari ya tashi ya koma wani gari to har abada bai komawa inda ya hito to kaga kai inda ka tayi wulakanci ya kore ka to don Allah ka ako maganin ka wurin kawai mai girma khalifa ba inda za ka mai wulakanci so biyu in ka gan shi ga wuri yana tsammani ko ya ta cewa ana so ne ana girmama shi kan kuskura kai mai wulakanci ba hako magani ne komi za ka ba shi ko na cikin mahasinu din shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ƙara lafiya to haka ake so idan dai ka ba abu tsakani da Allah saboda wulakanci to ka ako maganin ka wurin shikenan ka huta ya ce bai koma wannan wuri wa zalika na'am wa hadha da'abu ulil azmi wannan shi ɗabi'a masu babban niyya da jajircewa ga abin da daidai hadhihi khisalu lil kalbi yanbaghi li kulli murid an yatakhallaq biha shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ce waɗannan ɗabi'u ne na kare ya kamata ga dukkan muridi ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u na kare guda tara zama da yunwa gwargwadon hali rashin bacci sai ɗan kaɗan gudun duniya haka mutu baka bar gado ba kuma rashin zaɓen wuri na musamman wanda yake shine ɗabi'a masu tawakkuli sannan idan mai kai shine ubangijinka ya buge ka ya cutatar da kai in ya koma kiranka dawo shine ɗabi'a muridi na gaskiya idan kai kusa ga abinci ka gwada ƙana'a kada ka zo ka matse ma abincin nan har ya zama an wulakanta ka dan abinci wannan shine ɗabi'an masakin haka in an buge ka an cuce ka an ka dawo an ka lallashe ka to ka yadda shine ɗabi'an masu jin tsoron Allah idan kare ya zauna ga wuri an ka kore shi zuwa wani wuri to wannan wurin ya yi mai bai cewa sai ya da inda aka kore shi kaga ko ciki abin da kuje shi adda wannan ka kore shi ya dawo ka kore shi ya dawo ka kore shi ya dawo to ka ka zamo kuje mi aka da kuje ko ya ce shi da ɗabi'a ba sai yadda da hukuncin Allah ya ce kuma in wulakanci ya kore gari ya hijira shi abbe dawowa har abada wannan garin ka zama min ulil azmi فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستبت فيهم منهم أحدا تكاجنا فدا مكا su bakwai ne kare an na takwas fala tumari fihim kada kai jaya da kowa cikinsu illa mira'an zahiran sai jayayya mabayyaniya shine bima unzila alayka da abin da aka sauka maka wala tastabti fihim minhum ahada kakka koma tambayar wani daga cikin yahudawa wani bayani daga abin da ya shahi waɗannan mutane sa'alahu ahlu makka mutanen makka sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an khabari ahlul kafi labarin ahlul kafi fa kala yace ukhbirukum bihi gadan gobe zan ba ku bayanin shi walam yakul insha Allah sai bai ce insha Allah ba fa nazal sai ayan ta sauka Allah yace ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء ككتي سبود وانا أبو ككتي إني فاعل ذلك غدا ni mai yin wannan abu ne zan yi shi gobe ko kuma fi ma yastaqbil min zaman fi ma yastaqbilu min zaman cikin abun da ya attahi na zamani ko ka ce gobe ko baɗi a'a sai illa an ya sha Allah sai ka ce in Allah ya so zan yi insha Allah al-mustafa abun zaɓi sallallahu alaihi wasallam lamma salu an hadhihi al-qissa da suka tambaye shi labarin kissatu ahlul kafi qala lahum sai yace sa'ujibukum gadan za an sa muku gobe wana siya sai ya manta ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne sai inda ya samu wahayi shine bambancin da mu to da haka dan yayi mantuwa ba aibi bane garai saboda mutun ne mutun kuma yana mantuwa da haka ba aka ce mashi insanu saboda nisyanu wanda sai ya manta an ya kule ce insha Allah fafatar alwahayu sai wahayi ya yanke hamsata ashara yawman kwana goma sha biyar alal aƙalli au arba'ina yawman ko kwana arba'in hatta kana yu'ayyiruhul kuffaru har kafirai su nemi shi dariya keta da yabanta cewa yaya jawabi ya zo yaya an samu amsa shin ya tambayan mu ya alƙawalin da kai irin wannan dan dai a takura mai sallallahu alaihi wasallam wa kada an yaqtula nafsahu sallallahu alaihi wasallam habbakin ciki ya kai yana jin kawai ma ya kashe kanshi ya huta wa kullama hamma bi an yaqtula nafsahu nadahu jibril da duk ya je yana nihin ma ya kashe kai ne ya huta da dariyar su sai jibril ya kira shi wa qala law ce mashi me zai dame ka anta nabiyullahi haqqan kai hu annabin Allah ne bisa gaskiya Allah kakka damu falamman kadar muddatu fatratul wahyi da mudda yanke wahayi ta kare qala Allah tabaaraka wa ta'ala shine sai Allah ya ce mishi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah kaga nuna babban matsayin cewa Abdullahi bawa ne na Allah kuma tabbacin cewa kenan Qur'ani ba son zuciya ta bane ƙur'ani ba ƙarya ba ce da son zuciya ƙarya yake yi sai ya ƙirƙiro hukunci ya gaya musu to amma tun najiran ya kai sai Allah ya aiko sai Allah ya aiko to kenan annabin Allah ne kuma in har ya ce Allah ya aiko shi to Allah ya aiko shi da gaske al'abdullahi ya ƙulu inni innahu ya fa'alu shay'an fil mustaqbal illa idza qararahu bi mashi'atillahi bawan bawa ba zai ce ni zan yi kaza ba nan gaba sai hofa ce in ya gwamu abun nan da ikon Allah da yadda Allah ce in sha Allah Allah ya so shine ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so ya tabbata sai ya tabbata abinda Allah bai so tabbata ta ba kuma bai tabbata yahuka ana yuhika anna rajulan kana dhaiba lil mirbad wani mutum ya zo zai tahi kasuwa falaki a ahadan sai ya gamu da wani kala ya ce mashi ila aina ta zaɓe ce ina za ka kala ya ce a zaɓar mirbad ashtari himaran zan je kasuwa da ta mirbad saboda in sau jaki kala lau sai ce mashi kul in sha Allah ka ce in sha Allah mana za ka je ka sau jaki in Allah ya so kala ya ce la ya hata shi ai ba wata bukata a ce in Allah ya so yayin Allah ya so ga kuɗi aljihuna ga kasuwa ga jaki kuma ka ce sai Allah ya so a zan je kawai in sawo jaki ya teku ya samu jaki ya sayi an ka sayan mai ya sa hannu ya ɗauko kuɗi an yanke aljihu an yanke aljihu ba kuɗi ya dawo sai wani ya gamu da shi wani kaka ya ce ai an sace kuɗin nan insha Allahu Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yace la ya hataju, ad-darahibu fi jaybi wal mirbad ha huwa wal himaru mawjudun fala ya hataju li mashi'atillah ai ba sai Allah ya so ba ba sai Allah ya yadda ba ga kasuwa ga jaki ga kudi aljihuna falamma dakhala al mirbad suriqat ad-darahim kullan walam yashar himaran waraja ko da ya je kasuwa ya lalaba kuɗi an sace kuɗin nan ba dai saho jaki ba ya dawo kila lahu sai ka ce mishi a wani ne na'am min yana ateta daga ina haki kala ataitu min al-mirbat insha Allah suriqat darahimi insha Allah lam ashtar li himara insha Allah al-amru lillahi Allahu akbar da aka kobe ka rika cewa insha Allah insha aka ce wani daga ina kake yace daga kasuwa nake insha Allah a an ka yace an sace kuɗi na insha Allah ko ban so jaki ba insha Allah kai lamari don Allah ne da haka Allah bai yadda ba wa zkur rabbaka ka tuna ikon ubangijinka da mashi'a ubangijinka iza nasita in kamanta ai inda ma nasita an ta kula insha Allah in da dukkan manci ka ce insha Allah mata ta zakarta fadhkur mashi'atahu da dukkan tuna to sai ka tuna cewa ka ambata insha Allah shikenan dazun ka manta baka ce ba yanzu ka tuna sai ka ce insha Allah shine wadhkur rabbaka idza nasita ka ce insha Allah in ubangijinka ya so ka ka tuna ka ambata ubangijinka sanda ka manta واذكروا الله تبارك وتعالى كل ما نسيته فتذكر ka tuna shine ka ambata sunan ubangijinka tabaraka wa ta'ala da duk manci Allah to ka tuna Allah kar ka yadda ka zauna kana mai mancewa da Allah subhanahu wa ta'ala to har in ka mance in ka tuna kuma to ka tuna ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to wannan maqamul amati maqamin yaku bayi ne wadhkur rabbaka idza nasita ghayrahu to su ko keɓantaccen bayi sufaye wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka ka tuna ubangijinka idza nasita ghayrahu sanda ka mance wani shi da ka mance wanda ba Allah ba to kana tunata da Allah amma in kana nan rike da waɗanda ba Allah ba to ka mance da Allah kenan in ka ga cewa wani kai mani ba Allah ba a wane zai iya cutatar da ni ba Allah ba wane shi zai sa in samu kaza ba Allah ba to ka mance da Allah kuma za ka dunga sabon Allah zaman ka ma kana ganin wani na da iko ba Allah ba cikin shirka kake tun da kayi ma Allah cewa ga kishi Allah Allah ko bai so ba ko bai tashi ba ko da bai niyya ba ga wanda zai maka ka bai da wannan shine Allah ubangijinka ba Allah ba kuma shi ka sa abi mai duniya ya raba ka da Allah dan kwaɗan duniyar shi ba ma baka zai yi ba ko ko in ya baka ba mai iya raba ka da talauci sai Allah ba mai arzita ka sai Allah to ya baka ya raba ka da Allah abin da ya baka ya ƙare Allah da zai ci gaba da baka shi da abu ne bai ƙarewa kun riga kun ɓata ya sa kun ɓata da Allah da haka nan wa zkur rabbaka idza nasita gairahu da ka mance wani Allah to ka tuna Allah subhanahu wata'ala kuma tunawarka da Allah da ambatonka ga Allah bai tabbata sai in ka manta da duk wanda ba Allah ba uzkurullah ka ambaci Allah wa mata yakunu waqata zikrillah to yaushe ne an ce uzkur rabbaka kai zikirin Allah ka tuna Allah kai ambaton Allah ce wa mata yakunu waqatu zikrillah to yaushe yaushe ne lokacin zikirin Allah da tuna Allah yake ya ce waƙata nisiyani kulli ma siwahu lokacin da zikirin Allah yake matabbaci gare ka lokacin da ka manta da duk abin da ba Allah ba ce saki kowa kama Allah ka ba kowa ka manta da kowa shine kuma anahu la ilaha illallah ba matabbacin samuwa sai Allah ba mai amfani sai Allah ba mai cutatar da kai sai Allah ba mai raya ka sai Allah ba mai kashe ka sai Allah in ka samu Allah ya baka in ka rasa Allah ne bai baka ba to wannan shine wadhkur rabbaka idza nasita kamanta da duk wanda ba Allah ba ka rike Allah idza nasita kullama siwahu idan ka manta duk abin da ba Allah ba fa hunalika tazkurullah haqqan to a lokacin ne za ka zama kana mai tuna Allah mai zikiri ne kuma tunawa ta gaskiya amma muddin kana hangen wani to kuma magana Allah gare ka sai dai ka haɗi da baki amma ga zuciyarka ba da gaske kake ba da da gaske ka rike Allah to da wani Allah shi ko bai wahal da kai ba zai bautar da kai ba wa qul'a sai an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada sanda ka mance ka tuna ka ambaci Allah wa qul sai ka ce asa Allah ya kusa an yahdiyani rabbi shi ubangiji na Allah ya shirye da ni li aqraba ga mafi kusancin rashadan shirya min hadha daga wannan abu ko daga labarin su ahlul kafi ko kuma duk abun da kenan ka ce Allah ya yi shi kusancin shirya bisa ga wannan abun da yake ana magana shiryar da mutane aka annabta ya ce to min haza ai min khabari ahlil kafi fi dalalati ala nubuwati ya kusa Allah shirya da ni ga abin da shi ne mafi kusancin shiryawa kan gaskiya annabci na bisa ga labarin ahlul kafi wala bi sufi kafihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a wala bi su sun zauna fi kafihim cikin kogonsu thalasa mi'atin sinina shekara ɗari uku amma ka sufi kafihim thalasa mi'atin sana shamsiya in ana lissahi da lissahin shamsiya sun yi sun yi shekara ɗari uku iza kana bis sinina shamsiya fa yi thalasa mi'atin sana in ana lissahi da shekarun watannin shamsiya to shekara ɗari uku kenan wasdadu tis'an sun ka ƙara tara shine lissahi da kamariya za ka ƙara shekara tara bisa ga shekara ɗari uku na shamsiya wai za ka ranci sana bil kamariya in ko shekarar kamariya aka lissahi fahunalika talasu mi'ati sinina wa tis'u sini shekara ɗari uku da tara a sanar shamsiya shekara ta shamsiya tabda tana fara min yanayir daga januwari ila disamba isna ashar shaharan za ka samu wata ne goma sha biyu ba'adu ha thalasun sashen su su kwan talatin wa ba'adu ha wahidun wa thalasun wasu kuma su kwan talatin da ɗaya illa fabrair sai fabrair shine wata na hudu samaniyatun wa ishiruna shi yana kwana ishirin da takwas idan kana al'am gaira kabisin in shekara bata zamo wadda za a ƙara yana ƙara ruba'in yini to yan ka samu shekara hudu an samu ƙarin kwana guda ga wannan lissahi na shamsiya wai za ka da lamu kabisan ko kapsan ya kunu tis'atan wa ishirin in ko ta cika aka samu shekara hudu hudu so hudu to an samu rabin yini rabin yini wanda ke za a samu ƙarin kwana guda sai ya kai ishirin da tara ba ishirin da takwas ba ya zama ishirin da tara wal hikimatu fi zalika hikima wannan sabawa أن الله أخر الشمس ليوشع بن نون خليفة موسى الله جنكر تام يوشع بن نون خليفة النبي موسى فاقد ورانا عند قتال الجبابرة lokacin yakin shi ga jababira a radatu shamsu an ta group rana ta yi nufin faduwa fadalaba min Allah tabaraka wa ta'ala an yi akhir lahu shamsa hatta ya furuga min ada illa Allah jinkirta mai faduwar rana har ya gama da makiyan Allah jababira fa amsaka Allahu shamsa rub'a yawmin sai Allah ya kame rana rub'in yini hatta ya furuga min jihadi har ya gama yaƙin shi fabaƙiya yomin fisana sai zama rubu'in yini ya tabbata ya wanzu a cikin shekara kulla sanatin talasu miyatin wasittatun wasittu na yawman wa rubu yawman ko wace shekara za ka samu kwana 366 da rubu'in yini wasnatul kamariya sana shekara ko ta kamariya talasu miyatin wa arba'atun wa hamsuna yawman wa rubu yawmin za ka same ta ɗari uku da hamsin da hudu da rubu'in yini rubu'in haza rubu'in yinin nan ya zama da arba sinin in shekara hudu suka wuce ya kuna yauman sai ya zamo yini kamilan cikakke saboda rubu'in can in ka tara hudu ka samu guda cikakke huwa alladhi yazdad shine zai karu fi fabrair a watan february idza kana al'amu kabisan ya kunu tis'atan wa ishiri ya zamo kenan ishirin da tara an haɗa waɗancan guntu-guntu an samu ƙarin kwana guda wal kamariya shekara kamariya tabda min al muharram za ta fara daga muharram ila dhul hijja zuwa ga dhul hijjati fa ba'du asashin 29 yawman kwana 29 ne wa ba'duha 30 yawman ba'alinta ko kwana 30 a sana alkamariya aƙallu min sana shamsiya sana kamariya ta hi karanci bisa ga sana shamsiya fali hada saboda haka ne kullama maza salasu mai sana shamsiya koyaushe shekara 300 na shamsiya suka wuce ta kunu talasa mi'atin wa tis'a sinina kamariya za ta zamo shekarun kamariya 309 alhamdulillah jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين